إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أيها الناس اعلموا أن من رحمة الله سبحانه وتعالى لما خلقنا لم يتركنا حملا ولا سدى بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل فكان من رحمته أيضا أن جعلنا من أمة آخر الرسل وافضلهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاءنا بالهدى ودين الحق وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا حالك وقد اختار الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول اصحابا يقتدون بهديه ويستنون بها سنته آيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في آيات كثيرة من القرآن وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه وقد نقلوا لنا جميع الدين ونشروه في العالم فرضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم ثم بعدهم التابعون ثم بعدهم التابعون لهم بحسان نقلوا الدين عن الصحابة فهم من خير الناس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهؤلاء أيها الناس هم السلف الصالح وقد أوجب الله سبحانه وتعالى اتباعهم حيث قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا فيجب اتباعهم في العقيدة والمنهج وعقيدتهم أيها الناس في الله هو التوحيد الخالص أنه واحد أحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما ليس كما قالت اليهود ولا النصارى ولا الحلولية قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعقيدة في النبوة هو الإيمان بجميع الأنبياء من غير تفريق قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وأن أفضلهم وخاتم وأن أفضلهم وخاتمهم نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن لا نبي بعده وهكذا آمنوا بالكتاب كله لا كما فعلت اليهود من الإيمان ببعض والكفر ببعض والإياذ بالله أعاذني الله وإياكم من الهوى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا مسلمي أدون قليل خطبة تامو أيو تنا تتونا منا wato wasu ayyuka wasu rahama ko ko wani rahama da Allah maɗaukakin sarki wata rahama da Allah maɗaukakin sarki bayinsa shine lalle Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya halicci halittunsa musamman ɗan adam da aljani Allah bai basu kara zuba ba babu bayanin abin da yake so da su domin Allah bai taɓa halitta haka kurun ba sai don wata manufa kamar da ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce bai halicci mutane da aljanu ba sai dan su aljanu ba sai dan su bauta masa sai dan su kadaita shi da bauta don haka Allah bai ban mu kara zuwa ba Allah madaukakin sarki ya aiko mana manzanni sannan ya hada manzannin dan da littafai ba dan komai ba dan kada mutane ranar alkiyama su koma su ce to ya Allah da ka lice mu yanzu ka zo ka kama mu da laifukan bayan baka aiko mana baka gaya mana kake so mu yi ba a'a Allah sai ya aiko manzanni dan su mana bayanin me yake so me baya so tare da manzannin kuma aka aiko da littafai saboda littafan su zama ko bayan manzannin ba sa nan su littafan suna nan tare da mu don haka daga cin rahamarsa kuma Allah maɗaukacin sarki alhamdulillah mu ɗin al'umma sai Allah samu cin al'ummar ƙarshen annabi na ƙarshe wanda kuma shine mafificin annaba mafi falalarsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mun yi imani cewa lalle wannan annabi mai girma ya zo mana da shiriya ya zo mana da addini na gaskiya kuma wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya iyayinsa wajen isar da sakon Allah madaukakin sarki gare mu sannan bai bar duniya ba har sai da bar mana hanya farakar wadda ita wannan hanya da ya dora mu akan ta da daranta da ranata duk abu ɗaya ne babu du a ciki ba mai kaucewa daga wannan hanya da manzan Allah ya barta sai mutum da ya zaɓi halaka kuma wannan manzo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya zaɓa mai abokan tafiya waɗanda su ne sabansa waɗannan sabai nasa Allah saka masa alkhairi sun taya manzan Allah aikin annabta sun bi shi sun koyi da sunnarsa ba su saba masa ba hasali ma kamar da Allah umarce su azzaruhu wa nasaruhu sun karfafa shi sun taimake shi sun ɗauko dukiyarsu sun ba da rayuwarsu a kan ga sun taimaki wannan manzan Allah salama sannan dukkan shirya da aka aiko da ita sun bi shirya da Allah ya ɗauko ya aiko manzan Allah sallallahu da ita don haka suka cancanci yabo da Allah maɗaukakin sarki Allah ya yaba masu a ƙur'ani wurare daban-daban daban-daban da yawa gashi nan daga cin wurin da Allah ya ba masu inda Allah ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati wa alima fi qulubihim wa anzala sakinata alaihim wa asaban fatahan qariba da Allah ke cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladina tabawun bi ihsani sai ce radiyallahu anhum wa radu an wa'adalahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya ga mana cewa waɗannan mutane sabon sabon manzan Allah Allah ya yarda da su ya gamsu da su su ma sun yarda da Allah sun gamsu da Allah don haka wayannan sahabbai ba su kasa a gwiwa ba suka tsaya tsayin daka suka kwaikwayi menene Allah ke so da su ne ake saukar da aya cewa su yi kaza su za su fara yi su ne mutum zai tambaya Allah ya saukar da aya kan tambayarsa su ne dai suka koyi suka san menene ake nufi da addinin musulunci bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wayannan mutane fus kowa bas koma sun kwanta a gadajensu ba a'a sun tashi ne haikan lungu lungu na duniya suna yawo suna yada addini kai wayannan mutane irin mutane ne Allah saka musu alkhairi ba su yi ƙasa ba guwa wasu sun mutu a garukansu da yawansu ba su mutu a garukansu ba wani ya mutu a tajikistan wani ya mutu ya mutu a china wani ya mutu a philippines haka suka tafi suka bar garukansu wasu mutu a ruwa ga sanan ba dan komai ba dan kokarin yada addinin Allah madaukakin sarki wayannan su ake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne mazanjiya sannan bayan su alhamdulillah Allah hada su su kuma da dalibai nagari mutanen kirki fikan ga koyan karatu a wajensu su ma aikin da wancan suka yi suka ci gwada aikin shi yaɗa musulunci taskace ilmomi na wa'annan sabai din sai ya zama wa'annan mutanen Allah ya tsare mana addini da su wa'annan mutane muka ji sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'ai da suka bi sabai da kyautatawa da mabiyansu su ake cewa salafus salih in ka ji an ce as-salafus salih wa'annan su ne as-salafus salih kakka wani dan ustazu an goka ce shine salafus salih an an ce salafus salih su ne sahabbai da tabi'ai wanda suka bi da kyautatawa kuma su ake cewa aljama'a wanda mako na gaba zai magana akan wannan insha Allah ta'ala don haka wayannan mutane Allah ya wajabta mana mu bi su mu bi aljama'a mu bi manzon Allah wayannan sahabbai inda Allah madaukakin sarki yake ce mana wa man shaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda shin waye zai tsaga kara da manzon Allah bayan ga shari'a ta zo masa wai tabi ghayra sabilil mu'minina ya kama wata hanya ba ta wayannan mu'mine ba al-mu'minina annan wajen babu shakka su ne mummunan da suka yi iman da manzan Allah a wani lokaci din su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ke to duk wanda ya haka min wallihi ma tawalla to Allah ce za mu hada shi da abin da daukan shi kansa wa nuslihi jahannama kona shi da wata jahannama wa sa'at masira wannan aya in ku kalla da kyau jama'a ta hana mu saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dama kai kai hagu ko manzon Allah ya ce eh kai kuma ka ce a ko kuma ya ce eh ka ce kai kana ganin kaza duk Allah ya hana min haka mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya hana a ce ga inda sahabbai suka yi ga inda salaf suka yi kai kuma ka ce ga wata hanya da za ka yi Allah ya haramta mana wannan abun wajibi ne yan wa musulmi bin salaf ba wai zaɓi ba ne don haka akida salafiya manhaji salafi ba wai irin kungiyoyi ne da ake da su a duniya ba in ka ga dama ka shiga jama'atin zalif bi da kamata sunna in ka ga dama ka shiga wata kai ma ka kafa taka wannan kungiyoyi ne amma aqidar da ke ciki aqida salafiya wannan babu zabi ga wannan adam in dai kai mutun ne to an wajabta maka wannan ko musulmi ne ko kafiri ne wajibi ne ka bi wa'annan salafus salih domin ita ce aqida da annabi rai ita ita ce kwantar da sabai ita Allah ke nufin bauta Allah da ita wajibi ne mu san wannan yan uwa musulmi babu zabi akan kan bin salafus salih amma akwai zabi kungiyoyi ko ce ka iya yi ka shiga a cikin ta dan haka wannan aya ta haramta mana tsaga kara da manzon Allah haka kuma ta haramta mana bin wata hanya ba ta mumine ba me Allah ya ce a ƙarshe wanda ya bi hanya da ba ta mumine ba babu babu shakka za mu kona shi da ta jahannaba don haka mutane su fanci wani abu ina nanatawa lalle lalle bin hanyar salafus salih ba zaɓi bane jama'a wajibi ne abin da ke kanka shine ma koyan su waye salafus salih menene aqidar tasu me manhajin nasu wanda in Allah ya kai mu juma'a mai zuwa za mu karasa za mu gina a akan wannan karatu da muka ɗauko wanda insha Allah ta'ala da haka ya ko ƴan uwana musulmi mu sani su salaf daga cin aqidar su daga cin aqidar su ne game da Allah madaukakin sarki shine kadaita Allah madaukakin sarki a cikin rububiyarsa da cikin uluhiyya da cikin sunayenta siffofinsa abinda ake nufi rububiyya shine wato ayyukan Allah madaukakin sarki salaf ba sa yarda cewa wannan iya aikin da Allah madaukakin sarki yake kamar mene kamar azurtawa kamar talautawa kamar cutarwa ko amfanarwa aqida Allah kaɗai ke da ikon wannan abin Allah ke ikon kashewa shi kaɗai ke rayawa Allah shi ke da wannan ayyuka shi ke saukar da ruwa daga sama ya fidda tsirai daga ƙasa Allah shi ke azuta wannan ya talauta wannan Allah shi ke ba da mulki ga wannan ya kwace ga wannan wannan duka ayyukan Allah maɗaukacin sarki ne to wajen salaf Allah shi kaɗai ke wannan abun ba su haɗa shi don sai Allah yana yi wani mana yi kamar da da yawa muke ganin sufaye suna da wannan abun su ce wai su ma su mumine ne amma kuma sai sun yada waliyin su yana azurtawa yana kashewa yana rayawa da sauran irin wannan abubuwa din sannan kuma haka wajen bautar Allah maɗaukakin sarki ba su haɗa shi da wani shine duk abin da yake da suna bauta ta gabbai ko kuma ta zuci to ba su haɗa Allah da wani aunan wajen domin akwai ayyukan ibada na gabbai kamar sallah da muke ayyukan ibada da ake gani kamar aikin hajji ayyukan ibada da ake gani kamar azumi a gan kana azumi misali da sauran ayyuka na ana ganin su to ba sa wani ba Allah ba haka nan ayyuka na zuci kaman mene kaman kaman kaman jin tsoro kaman mai da al'amari kaman tawakkali kaman inaba da khashiya wannan duk ayyuka ne a zuci suke wannan ba sa hada Allah da wani a wani wajen haka nan wajen addu'a neman biyan bukata ba sa yi wani sai Allah madaukakin sarki domin dukkan su ibadu ne ba za ka ji salaf wannan roƙon wani wanda ba Allah ba ba za ka zo ya ci tuntube kira sunan wani shehi ko wali ba ba wani wahala zai shiga ya kira sunan wani amma ka ga mushrikai mun ga wani da wasu bala'i ya fada masa kamar yan shi'a suna kiran aliyu suna kiran husaini suna kiran kaga wannan shirka ce ba tauhidi akai ba domin duk suna ka tsinci kanka bala'i Allah ce ka kira shi alladhina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce su mu'mini suna da idan masifa ta samu da su abin suke shine cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan shine amma don ka ji wani bala'i ya faru shi da kiran wani abu bai da aqida ta salafiya bai da aqida ta salaf wajibi ne a tsananta haka nan wajen sunayensa da siffofinsa Allah shi kadai suka dauka ba sa hada shi da wani ba sa daukan wata siffa ta Allah madaukakin sarki kamar ilimin gaibi siffa ce ta Allah madaukakin sarki su ce wani ma ya san gaibu a aqida salaf babu wannan sannan kuma ba sa ba su dauka cewa Allah na da ko an haife shi ko ya haifa ba sabanin yahudawa waɗanda suke ganin cewa uzairu ibnullah cewa uzairu dan Allah madaukakin sarki ne sannan aqidar salaf ba ta ba ta manta nasara ba wanda suka ce kuma Allah ɗayan guda uku ne Allah ɗaya Maryam ɗaya ko kuma wani mala'ika ɗaya sannan annabi Isa shi ma Allah ne wannan duka salaf ba su da aqida din sannan walal hululiyya sannan yan hululiyya yan aqidar qaqaf ko yan aqidar haqiqa ko yan faida wanda suke gan cewa ai Allah ma yana shiga jikin mutum kai ma yanzu ka dama kai kowa ma Allah ne wannan kyamarar ma Allah ce a wajensu wal iyadu billah in ka je ta magana sai ga waya za a yi wannan abin ya faru ah yana ne yana faruwa kuma sa idan ce akai inda zaka bauta ne ko kuriyar sai kai daidai wannan bala'i ne da ke faruwa cikin matasan musulmi haka na an zo an cusa masu wani aƙida suna ake ce ɗan hululiya masu cewa Allah ya bishe masu ko kuma sun abin nan Allah ya shige cikinsu to Allah ke salaf ba su da wani aƙida ɗin lalle aƙidar shi ne kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki kuma aƙidar ba ta kama da ta yahudu ba ba ta kama da ta nasara ba ba ta kama da ɗan hululiya ba me yasa saboda Allah maɗaukakin sarki ya gama cewa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad Allah shi kaɗai ne kuma shi ake biya ake neman bukata a gare shi bai haifi kowa ba kuma shi ba a haife shi ba sannan ya ko yan uwa ahlus sunna ko salafu salafu sale sabai da tabi'a kenan aqida su game da annabawa shine sun yi da dukkan annabawa gaba ɗayan su daga tun daga kan annabi adam zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi da wannan annabawa ne ba sa bambancewa tsawon annabi sai dai aqida shine kamar da Allah ya bayyana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine abdul rusul shine mafificin annabawa wannan shine aqidan musahabai sannan kuma suna da aqida cewa babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka kaga cewa waɗanda suke da annabta bayan manzon Allah sayyidina abubakar ya haɗa rundunar sojoji sun je sun yaƙe su ba su basu auraye ba salaf ba su taɓa yadda a wa manzan Allah kishiya ba wani ce shi annabi ne su kyale shi wallahi sai ya bar duniya nan kowa ya shi ko kuma ya musulunta ina fatan fahimta da haka ba su haɗa ba sannan ba su zama irin nasara ba ba su in yahudawa nasara sun yadda da wasu annabawa ba su yadda annabi muhammad ba yahudu sun yadda da wasu annabawa ba su yadda da wasu ba daga ci ba su yadda annabi muhammad ba wannan ba aqida ce ba wannan bata ce ba daidai bane Allah ya yaba masabban manzon Allah da ke cewa amanar rasulu wal amana rasulu wal mu'minun cewa manzon Allah ya yi imani haka nan mu'mine su ma sun imani kullun amana billahi da annabi da su sahaban dukan sun imani da Allah wa mala'ikati sun imani da mala'ikun Allah wa kutubi sun imani da littafan Allah kaf wa rusuli sun imani da manzannin Allah kaf la nufarriqu baina ahadin min rusuli Allah ya ce wa ba bambance tsakanin wani da wanda wani a cikin manzannin Allah wa qalu sami'na wa ata'na sun ce Allah mun ji mun ba da kai gufranaka rabbana ilaikal masir Allah gafarka muke nema mu koma gari ka take wannan shine aqida su game da annabawa cewa ba bambanci tsakanin annaba amma annabi Muhammad shine karshe kuma cewa babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ballantana hawa da zuciya fa annabi ma haka nan suka yi imani da tafan Allah gaba daya ba wani bangare sai sun yi da wani bangare ba sai da wani bangare ba wannan yana ga ce din aikin yahudawa yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din si imani da wani bangare na littafi su kida da wani bangare a aqidar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine imani dukkan littafi da dukkan abin da littafin ya zo da shi ya uwa ya uwana masu daraja masu girma ina nemo kai na tsari da ku gaba daya Allah ya kare mu da bin son zuciyar mu ya Allah karwa mu da son zuciyar mu Allah ka dora mu akan bin tafarkin salafus salih Allah kashe mu akan wannan hanya tasu Allah ka nuna mana abin da suke ka ba mu ikon bi Allah ka nuna mana mana daidai ka ba mu kaucewa rashin abin da ba daidai ba ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan wannan masifu da ake fama ya Allah muna kawo ƙwara wajen ka muna kuka mun kasa Allah kai mana maganin matsalas ko kuma mun da suke ƙasar nan sun kasa tsare mu ya Allah kai mana magani inda gangan ne Allah ka shirye da su in ba da gangan ba inda gangan ne Allah kai mana maganin su idan ba da gangan ba ne kuma Allah ka shirye da su ka nuna masu abin da yake daidai ka ba su kuma daukin matakin da yake daidai an gabatar da hudu ba makon da gabacewa da lalle maganar shine fa mu gyara halayen mu ne tukuna sannan Allah gyara mana ya kun yawa musulmi muna nan kowa da kashi a gindinsa kowa da nashi laifin amma muna jira ne kawai Allah canza mu rana daya Allah fa ya ga mana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza mutane suna cikin jin dadi suna cikin aminci muna zauna lafiya karfe 12 dare sai ka tafi gusau ka tafi sakwata baka jin komai in bace kama ka tsawo ka kwana haka kurin Allah canza da rana ma kana tsoron bi karfe 1 dare sai ka bi Abuja amma yau da rana tsaka kana tsoron bi wallahi Allah bai canza ni'imar da ke ita muke da ita haka kullum sai mutane sun canza to kuma haka Allah ba zai canza ba daga halin azaba da wahala da kuke ciki sai kun canza fa duk canji yana daga wajenmu ne da haka in muna son fa wannan abu ya canza fa wallahi mu gyara daga kanmu mu kanmu mu gyara halin mu tukuna mu canza tukuna sannan mu ga canji a wajen abun nan amma wallahi sojoji da yan sanda da SSS da DSS da suwa in su muka dogara gare su mun da gashi nan ga sanin burjik a ƙasa ana ta daukan waɗansu ma amma abin ya cin ya gagara muna ji magana abin ya ci tara don haka wallahi mu fara gyara halayenmu to ma ka gyara ba kai ka ci riba ba ko tawa aka aka kashe kan ba shikenan ka huta ba amma kana da kazanta kana da kaza ba ka gyara ba ga tsoro sannan aka kashe kan ka mutu a hanya mara kyau kuma don haka mu kokari mu gyara Allah canza mana Allah ka shirye da mu ka nuna mana daidai ka ba mu ikon daidai ka nuna mana kurakurai ka ba mu ikon kauce kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid